إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke angul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 29 ga wata na rabi'u thani hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga watan goma dubu biyu da ishirin da biyar yau sha Allah za mu yi darasi na hamsin da tara cikin littafin sunna na asiri sabik muna cikin kafiyatul qira'atul ba'da al-fatiha yanda ake karatu bayan fatiha mun hara ne kadan sai mu koma harkon baban dan mu gama da abin da yake gaba yace wal qira'atu ba'da al-fatiha tajuz ala ayi nahw min al-anha karatu bayan fatiha ya halitta ta kowace hanya diyan da kai aya gaba ko baya diyan da kai kara abin da ka karanta bayan fatiya ya ce ya halitta ya kaci al hussein zauna khurasan wa ma'ana salasu mi'ati min sahaba fa kana rajul min yusalli bina fa yaqra al ayati min sura thumma yarka yace mun je yakin khurasan muna tare sahabbai ɗari uku shi kenan tabiye ne ya ce fakana rajulun minhum yusalli bina ɗaya cikin sahabban yakan mana sallah a sallar da zai yi fa ya qarawul ayati min min sura zai karanta wasu ayoyi kurum a cikin sura idi ba wasu ɗan ayoyi ya karanta sun mayar ka kuma ya rukuyi bayan karanta su kinan ba tare ba da ya'i da sura gaba daya magana ke wa an ibn abbas annahu qara al-fatihata wa ayatan min al-baqara fi kulli raka haka an samu daga abdullah bin abbas abdullah bin abbas ya karanta fatiha kuma da aya guda cikin aya cikin suratul baqara a kowace su raka'a ya karanta aya guda cikin baqara magana kenan wannan ita rahu da lokutai ne bai sanadin kauyi bayan wannan sai ka maka magana imam al-bukhari cikin littafin sai al-bukhari yayi babu babu da jama'i baina suratayn fi raka'a imam al-bukhari yayi babu na hada sura biyu a cikin raka'a guda aka sura biyu akan baban wannan ne yace wal qira'atu bil khawatim haka da maganar karanta ƙarshen surori kaje wasu ayoyi ƙarshen surori ka kawo wannan ka kawo wannan wa bi suratin qabla sura da karanta sura kahin wata ma'ana zan karanta wata sura ta ƙasa akan wata ta sama daga ajerin qur'ani misali zan sallama ya karanta lisai ta karanta ali imran ko sallar dare da irin wannan kenan ya kai wannan wa bi awwal sura haka yakan karanta farkon sura ba tare ba da ya'ida wa yi zukara na abdullahi bin sa'id haka ruwaya abinda aka samu asar duk da na mai sai ga tamarid amma ya zo ta masul hanya daban cewa abdullahi bin sa'ib yake bada labarin cewa qara'a annabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun fi subh hatta idza zakara musa wa harun na au zakara au zakara isa na magana cikin suratul mu'minun bayan ya ambaci cewa warsanna na musa warsanna warsanna Musa wa Harun zuwa ƙarshe dai ko na magana dai ta Isa da Musa cikin Harun cikin munin ya zo daidai magana Musa ce da Harun ko magana Isa ce da ya zo daidai na a kasa sa'ala faraka sai tari ya kama annabi sallallahu a daidai wurin sai annabi ya rukuyi kai tsaye tari ya kama shi kenan ba ba ne tsaya bai tarin da ya kama shi kai tsaye sai ya rukuyi fa'ida bai a tsakiyar tsoron ne wa ƙara umar faraka'atul ula tun da nan shi madogarta imam bukhari akan haka ne dalilin duk da suna cewa wannan kadai zai zama hujja ganin kamar ta imam malik shi yake ɗauka nan akan darura ne kusan shi a fikin maliki wajen imam malik bai halitta a karanta rabin ayoyi ko tsakiyar sura ba a wajen malik makaruhi ne duk da akwai zaman ka da sai sun tabbata halitta yin haka amma shi a wajen imam malik wannan magana ya santa amma ya ce ai anan ya ce kan larura ne duk da zamu ga wani wurin ba larura bane ba kuma haka ya tabbata amma wannan su da suke kan larura kan tarihi yace khazahu sa'ala ma'ana su'al tari ya kama shi shikenan faraka ya bar sauran abin hira koyi kinan ya karanta da kai ma idan kana tsalla abin da karanta wani ko ya ta wuri ko wani abu ya gito tari ba ka ci gaba ba ka tsaya kai ka ruku shikenan halitta haka nan kin kenan Umar ya karanta raka'a ta farko ya karanta bi 120 aya min al-Baqara a cikin aya su ya ɗauko aya 25 a cikin bakara ka kenan kusan rabi duk da bai kai rabi ba a bakara ya karanta a raka a guda kenan dai ba su ta gaba dai ba wa fi saniya a cikin kuma raka a ta biyun shi ya kawo minal masani kenan maimakon cikin tiwal ya kawo cikin na ya kace masani na ya kace bayan suna kaman tiwal akwai mai aka ce mai akwai almasani to kenan ya nan a sai kwanta ban dai a takaice ya shiga wata wani wuri daban ya karanta ayoyi cikin wata sura ya tsallaka can gaba ya kama wata wata sura kuma ya karanta wasu ayoyi a ciki kenan ba ba tare ba da ya jero sura gaba daya ko da makon halitta haka ne so kawo kona وقال الأحمد بالكهف الأولى في ثانية بيونس تدنا ودام بشيمة مثلا كانت كهف ya kan sutar kafa a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kan suratul yunus an dona wani ga musalla yanzu kai sallah wannan gaskiya na ga ka samu matsala kan ta kafa a aya daya a sura a raka'a daya an za ga ma abin da annabi kan sama laka ma dona abin da ya tabbata dona akan halicci da yin ko ba lahi bane ba aka yi an san masu iyawa cikin mama wanda ya kasa ya zamana amma ka ka ka zargi liman haka ne wanda kasa ya zamana ba ana baka zamana in ga gaji ko in ga aka daga ka tashi ba lahi bane ba ya ce shin yunus ya kanta kwastarata yusuf ce ba ɗaya arka ta biyu wata kara labari ya zo cewa mal bukari ya kama gani annahu sallama umar shi sa'ibikin abu labin sa'ibikin ya ce sallama umar asuba bihima ya yi sallar asuba tare da umar da kahafikin da yusufkin ko yunuskin sallar asuba ko ce raka a guda kahaf raka a guda كان يوسف ويونس فقال ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي ثانية بسورة من المفصل كما ابن مسعود شما يسلى ya karanta musu aya arba'in cikin amfani kuma tsallaka can mufassal yadda ka hujrata abin da ya gaba ya kawo kuma sura a cikin surori na mufassala na mufassal din da gaga ba babu shartin tartib ya jero gaba daya wa qala qatada shi qatada ke cewa fi man qara'a suratan wahidatan fi rak'atayn aw yuradu suratin fi rak'atayn kullun kitabullah kata da yayi magana kan wanda karanta sura guda a raka'a biyu kenan ka raba sura gida biyu kai rabi a wannan raka'a kai rabi a wannan raka'a sura ta raba gida biyu ko kuwa sura guda ma ka kunkoma ta a cikin raka'a biyu a wannan sura karanta a wannan raka'a karanta sura guda raka'a ta yi maka ka sura nafsa sura kin ka karanta idan duka duka kullun kitabullah dai ta alba mutana komai wannan shine abinda Imam Bukhari ya kawo nan dai ya kawo maganar magabatan duka yayi talike ka abin kuran da yake nan duka an samu cikin magabata dai babu matsala na yin haka kin dan an yi kuma masu ganin ba a yi ma dai gaskiya ba wata hujja ta hana yin ganin za mu ga a gaba surori a nasarar salama ya karanta surorin ya karanta wasu ayoyin a wasu sallolin din dai ba matsala ba ce wa take cikin wa qala ubaydullah bin sabit an anas kana kana rajulun min al-ansar ya ummu fi fi masjid quba wa kana kullu ma fataha suratan yaqra'u biha lahum fi salat mimma qara'u mimma qara'u bi iftataha bi kulli ahad hatta yafaruga minha hatta yafaruga minha sun makara shortin ukhra ma'aha dan ubaydullah bin sabit ke cewa anas ke ba labari an zubai malik ke cewa kana rajul min al ansar ya ummu fi masjid quba wani cikin ansar iya musu limanci a masjidin masallacin quba na madina na jikin madina a musulcin madina wa kana kullu mafata suratan ya qaro biya lahum fi salah duk lokacin da zai mata wata sura a cikin sallah mun ma karanta sura zai karanta iftatat qulul ahad ya wuce da qulul ahad hatta faruga mina ya kada sura gaba daya ulul ad ta kun ya kawo tan sura sun ma kara sura ukhra ma'a kana ya bude in fara bayan fatiha ulul ahad kuma ya kawo watan sura da zai karanta bayan ulul ahad haka wannan limamin yake musu wa kada sana'u zalika fi kulli rak'atin duka raka'a duk raka'a ya karanta ulul bayan fatiha ulul ahad kuma ya kawo sura da kike so karanta fa kallamahu ashabu sai imamun nashi kenan suka ce wannan gaskiya bai kamata ba faka suka ce mishi innaka taftatihu bi hadhihi sura zaka zo ka bude sallah da wannan sura mana qulul ahad summa summa la tara ana tajjuka kuma kana ga cewa bata yi gaba bata yi ba ita kadai bata yi ba hatta ta qara bi ukhra ya ka kawo ta da ka qara me sa kace haka zuciya ɗayan biyu fa imma an taqara biha wa imma an tada'aha wata ƙara bi ukura kuran yanzu nan ɗan masallaci ne ma musa kawo liman doka eh ɗayan biyu ko ka karanta fatiyar kaɗai ga ƙulun laukin bayan fatiyar ta isa wa imma ta da ko ka barta wata ƙara akura karanta wata sura da bankuran amma biyu bumun amciya kullum ka kawo da kuma kawata ɗayan biyu kurun ko kan ƙulun laukin ta isa a sallah bayan fatiya ko ka bar ulullan kawo su tura daban kawo amma bi wani mu amince ba shi na suna yan kuma yan kuma yan kuma masallaci ba yan kuma mutum masallaci suka mai hakan dole da ke daya to shi ne a nan shi ba liman ce sha mai ka ba bale a rigima da shi da liman amma da ya tada muku hankali ya ce a ya ce ma'ana bai tarike ni ba zan hasa ba ba zan hasa wannan abu nake ba duk in bude rukun ikhlas rihi da wata in ahbabtum an a ummakum bidhalika fa'alt in kun so ummuku limanci da wannan tsari nawa in wa in karetum tarkatu kun ummuku ban bari dole ne na limanci eh kuran shi shi ma Allah ya ana kuran shi ko yayin da ya saba a dangana ko ko ya bar limancin gaba daya bayan ba na ka rigima to wa kanu ya rauna annahu min afdalihim su kuma suna ga wannan shi ya dacewa ya neman ci a cikin su shi ya dace zama liman kuma ci zai bari kaga dole a dangana wa karihu an ya ummuhum ghayru suna kin a ce wani ne ba shi bane liman suna kyama wani ne mutum ba shi ba amma kuma su abin da yake bisan halin da yake yi amma kuma bisan kuma wani mutum limancin ba shi ba haka abu ya taso ana nan an kusa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yakan zuwa duk sati ko subu iya zuwa kuba annabi sallallahu alaihi wasallam iya zuwa kuba iya ziyara kuba a kawo ma ke zuwa sai falamma atahum nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaru bil alkhabar da annabi yaje suka bashi labarin ga rigiman suka tsakanin su da limamin su kullun duk surar da ya bude kullun sallah bayan fatiha ya kulullahu ahad kuma ka tura bai gama su mun ce mishi ko ya fasa kulullahu ahad ke fasa tura ko kuwa ya ta shi shi kuran amma wannan biyin ne mu ba mun ce ba shi mun ce ba zai fasa ba muka ba annabi lashin alkhabar ga labarin abin da muka yi da shi fa qala annabi ya ce mishi wani ya fulani ya wani kullun ba a mutum hukunci an ta mishi dalili ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuka wani me ya hana ka bi magana abokan ka su gaya maka mana ka yin wannan me yasa ka ce ba kai wa ma ya hamiluka ala luzum hadhihi sura fi kulli raka kuma ba mai hana ka ba umarnin su kuma me yasa kullun wannan sura ya kakata kai kullun ba a yanke a mutum hukunci ya ji dalilin shi wannan annabi zai ce kun kai kaza kai kaza amma annabi ka tambaye shi yana ce kun ka ayi ko ayi amma ka tambaye shi me uzurin shi uzurin lazimtatta da uzurin me yasa baka bin da abin da aka suka ce kai shikenan faqal kun yace inni uhibbuha kun san ta nake so da kun ha kun so da kanta kun san kun nake kanta da faqal hubbuka iyaha adkhalaka aljanna hubbuka iyaha san da kake mata ka aljanna an kuma ce ba sati da ya gabata cikin riyadus salihin mun karanta wani shugaban tawaga wanda duk surar in zai mutu sallah duk shi kuma in ya kawo sura ne sai ritu ikhlas shi rihewa take magana daban ce shi wancan duk surar da ya kawo karshe ya kawo ritu ikhlas suka ce wasa ko shi ma suka mi haka ne shi kuma zai wasa ba ko shi ma haka akai wancan shi kuma nan a ƙuba ne shi kuma nan budewa take da ritu ikhlas ce sai kawo ta daban a bayanta shi nan buɗe yake ikhlas shi kuma tariya ke da magana ce ko ce ko ce ko ce kuma ta wakana ko ce ta tabbata din da kan tamma da kai cewa dai babu laihin ko ka buɗe da ita ko gari da ita ko ne a ne tabbatar ya tabbatar mai ko ne wanda an tabbatar mai abin da yayi yace iya ga siffata ta Allah barama ko shi ta ci shi da kasanta siffata annabi mai tambaya da aka zo gida shugaban tawaga ne ta iya yake a ta haka kai musu suka ce bari shi mace ba zai bari ba yadda ya kai limancin go da aka dawo zuwa annabi labarin annabi ta aje a tambaye shi kashi ta annabi ta aje a tambaye shi shi annabi shi tambaye shi wancan cewa a ku tambaye shi me yasa yayi haka yace kurin iya santa dan tana dokan siffa ce ta Allah mai rahama annabi ta aje a ga mai san da yake mata ya sashi aljanna shi kuma wannan annabin da kaje yayi mai yake mai tambayar an shi na ka kare shi amma ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ita kai wane me ya hana ka yi abin da abokan ka gaya maka mamanka ko me yasa kullun ka yi ta ce ga dalili kurin shi san ta ce kura kuma ne bace mishi san da kake mata ya saka aljanna kenan kowace magana ta tabbata wacce ruwaya bukhari muslim ka ta wannan kuma bukhari ka wannan ruwaya ko ne ya tabbata dai wacce hadisin aisha ne wancan makaranta sai anan sai ke ce kun bayan sai nan mun ji dai kenan halitta lazimta sura guda ko sura biyu a cikin raka'a guda wa ar-rajul min juhayna annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subh idha zulzilat al-ardu zilzalaha fi rak'atayn kiltayhima kai yaji annabi sallama yana karanta a sallar asuba kaga mai tsawon cewa ko amma ya annabi yana kan zazur da zala kuma a raka'a ta farko yayi ta a raka'a ta biyu yayi ta kaga abin da kaga ba ku ci kaga jira ta ko amma duk a raka'a bai ko ce ta karanta kal sai shi mai kada wannan yake cewa fala adari annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam am kana zalika amada ni dai annabi yayi mun tuwa ce da gangamu dai shi da shi da annabi ya karanta wannan surorin guda biyu a cikin raka'a ko sai shi ne ga zarafi ta bisa ibzani miji ne amma annabi ya yi tabbas kun ba na abin da aka yi bayan shi rawa abu dawud wa laysa fi sanadi maqam ba wani suka kan hadis sai ina ga ranar ta masa mai magana akan karatun mana ne muka magana wancan a mun kare mu koma ba wancan wanda muka yi me wancan menene kuna ku me sada a to duka baka zaga annahu ma na ne dan mun yi magana satin sama ce tana mini na ne da cikin qira'atul badu fatiha ne yawwa yace wa kaza fil asar huwa na ku ka kuma kaza fi sibi ga dago to haka akwai cikin sunan bukhari bukhari ka rawajen guda hudu ko yace lafazin akwai shi akwai cikin sai musulmi ya tabbata ko ne wa kaza fil asrakin haka za fi subikin ko ne wannan lafazin ma musulmi ya kawo nan duk da ba ya kawo musu amma lafazin da musulmi ya kawo ya tabbata duka biyu sun tabbata to yanzu muna cikin wannan magana ta maganar karanta suratul ikhlas a bude bayan fatiha ka karanta ta kuma ka so daban ya halitta annabi ya tabbatar da haka nan kuma ta ya tabbatarwa wanda yake kata a ƙarshe ya rige da ita din dai kaga ba matsala kan ya tabbata sai hadiyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil qira'ati ba'da al-fatiha karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen karatu bayan fatiha نذكر هنا ما لخصه ابن qayyim min qira'ati sallallahu ba'da al-fatiha zamu ambaci abin da ibn qayyim ya tato ya dan tace karata nan sallallahu da yake bayan fatiha qala yake cewa ibn qayyim yake cewa fa iza faraga min al-fatiha nan sallallahu in ya kare fatiha akhadha fi suratil ghayriha yakan doki wata sura daban ba fatiha ba wa kana yutiluha taratan wa yukhaffifuha yakan tsawaita ta wani lokaci kuma yakan gajarta ta li'aridin min safarin aw ghairihi yakan gajar dukan sura doguwa sai ya gajarta ta dalilin abin da ya bi juna bulaguro ne yasa ko tan makanta na ko wani yaro iya kuka tare da mata yaro iya kala kuka yakan tsodo yace yakan nace naka wata ba makaranta sun fa sallah yace nakan shiga sallah da niyyar tsawaita wannan sallah da ya shiga ta haka nake niyya amma sai ji karan yaro cikin mata sauyan baya yace saboda damuwar uwa ga yaro sai in gajarta wannan sallah sai in yi ta gajera sai in yi ruku'i kuma can mun ga kaga dalilin tari ya dauko sura dalilin tari ya gajarta sura ya ruku'i kin shi magana kenan annabi yakan gajarta sura ya ta gajera dalilin abu da ya bijiro ko ana bulaguro an ci a dogo sallah misali wa yatawassat fiha galiba amma mahi yawa yakan tsakaita karatu cikin sallah sai ƙira'atul fajari karatun salar asuba ne aka samu iyayi abinda aka samu ne yadda yake yi a sallar asuba wa kana ya ƙarau fil fajari binamu 60 ayatin ila 100 aya inan kaɗai ma yadda kira gana a wajen al'adarci ba ya ce a sallar asuba yana karanta misalin aya 60 zuwa aya 100 wasallaha bi surati qaf wani lokaci ya salata asaba da qaf wasallaha bi surati rum duka wannan ya samu ya surati rum a cikin sallar asuba wannan sai karanta kanta kai kenan kaga ya raba su gida biyu ne kenan wasallaha bi shams idza shams kuwirat wasallaha bi dhatul ard rak'atayn kiltayma an samu idza shams kuwirat a sallar asuba kuma ya zarzutul arz mun karanta baya sarakatayn kilsema a cikin duka raka'a biyu kan zarzutul arz ko wa salabil ma'awazatayn ma ya salla a saboda ma'awazatayn duk ba matsala ka da abin wa kana fi safar amma ba abu laguru aka samu ya haka nan kin wa salaha ya sallaci sallar asuba fa fatataha bi suratul mu'minin wannan makaranta baya hatta da hatta balaga zikir Musa wa Harun fi rakatul ula fa akhadtu sa'ala yadda zo magana Musa da Haruna sai tari ya kama shi faraka ya rukui wa kana yusalliha yawm al-jum'ati bi alif lam mim tanzil as-sajda wa surat halqa an zauna a sallar ta asuba ta ranar juma'a ba sallar juma'a ba a sallar asubar ranar juma'a iya karanta surat as-sajda da surat al-insan sai ga wannan iya manya iya kanta su kuma duka wani akan da kamilatain duka ya cika su a tawarko sajada ta biyayi surat al-insan wannan wata rana a harami aka yi wannan kuna aka rudi su da aka yi wasu sun san suje da sawaci kai suje da talawa ce wasu kuma suka zamanin liman rafkanuwa ce aka yi sallata a liman aka yi ya kari a wawa kari aka ta yi ta kawo rubusa ba yau suka gani suka sani su wasu musamman ma ta ce kari aka yi wasu ka suka ci a yi kari kuma ba yi ba da ba sai kwanar juma'a da kansu su ta sajada kenan je su iya sujada kenan ana san haka wani lokaci ya ce walam ya fa'ala ma ya fa'alu kathirun minan nasu da yau min karata ba da haziyi wa ba da haziyi ya ce amma shi ba bai yi ba irin abin da a yau magana ta ta sabi a zamanin shi ya ce bai yi ba abin da da yawa daga cikin mutane suke yi a yau suka ta wasu ayoyi cikin sajada wasu ayoyi cikin tsinsan shi ba haka ba ne kuma kuma kwanta sajada gaba daya su tsinsan shi haka yake amma yanzu kenan a zamanin shi kamar akwai masu karanta cikin sajada kin ta suka da wasu ayoyi kuma a raka ta biya da wasu ayoyi cikin tsinsan shi annabi shi ba haka ba ne yace wa amma ma zunnu kathirun min al-juhal anna subh yawm al-jum'ah fudilat bi sajada fajalun azim yace amma abinda wasu ke tsammani da yawa daga cikin jahilai cewa asubar ranar juma'a an yi hita ta ne da sota sajada da wannan sujada sujada kin wannan aka yi wanta ita wannan jahilci ne ba hiyan sajada ba ba wani abin bai da alaka da maganar sujada da ayi sujada a wani jahilci ne mai girma wali hada kariya ba'adu al-a'immata qira'ati sura sajada sai ma sai musamman sai ma kuriya karanta ta dan kasa dauka dole ne kurin da ayi sujada sura asaba ta juma'a shi yasa ake yin karanta sura sai musamman da suka ce makaruhi ne ba karanta ta gaba daya dan gudun wancan shiga wancan halin dan jahilai dauka suke kaman kaida ce a sallar asuba kullun ta juma'a ya yi sujada shi yasa ake yin karanta sura da yin sujada kin yace wannan jahilci ne bai alaka da wannan to dalilin gudun wannan doka wannan akida yasa wasu daga cikin malamai suke cewa ma makaruhi ne a karanta ta a sallah asuba ke li ajal hada zan dalilin wannan zatan jahilai kasa doka kaida ce da ayin sujada ce ake kuma ga a baya yin sujada ta tilawa ko ma ba a sallah ba ba wajibi bane ba amma sunna ta tabbata a sunna annabi sallallahu akwai yana garuwa cikin sahih bukhari umar bin khattab iya mumbari a ranar juma'a yakan sujada da ya karanta ya sabu ko daga mambari ya sujuda ta tilawa sati mai zuwa sake karanto su sajada ya zo an yi harar mun ayi sujada ya ce a ina lamunu umar bi sujud ba umarni ba mun umarnin sujada yin sujada ya ce kun wanda ya yi ta sunna wanda bi bai lahi ba da ya karanta da su ba yin sujada ta tilawa ba wajibi bane ba an ba yi ba lahi ba amma kai kuma yin sunna da gangamin kiyinta kuma na sa annabi ya karanta su ta sajada ta sallama annabi kuma wani lokaci bai sujada ba kenan karanta ta sunna ce yin sujada sawa amma ba dole bane ba yayin sujada an karanta su ta ne sujada eh magana kenan kuma wasu sukan tsallake ma wai aya an zo dan kasu da sujada ba sai su tsallake aya sai gaba eh ai haka sai da yawa laban lekar da ya tsallake ita ayin sujada ya tsallake akan aya ta gaba ba na ba faralla bane ba yace wa inna ma كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر مبدا والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك مما كان ويكون يوم الجمعة يوم الجمعة yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wa'annan surori guda biyu as-sajada da suratul insan saboda a cikin su da mashtamalata alai dan wannan sura biyu sun kumshi don abin suka kumsa a kan shi na zikirin mafada wal ma'ad farkon halitta da maganar makoma wa khalqi adam da halittar adam da maganar shiga aljanna da maganar wuta da wani wannan cikin surorin suna da alaka da shi yasa ke karanta su kamar da karanta yake karanta kaf akan minbari da juma'a suna da alaka da tashin kiyama da mahashin suran su ne shi yasa ke kawo wannan surai yace dan makane da abin da zai wa kaza ne ranar juma'a kiyama ranar juma'a ce shi sa kenan a ranar juma'a ke kanta wannan sura wannan fakan ya qara'u fi fajriha ma kana wa yakunu fi zalika al-yawm shi sa yake karanta asuba ranar juma'a yake karanta abinda za a yi a wannan rana ta juma'a ta kiyama tadhkiran lil ummati bi hawadith hadha al-yawm dan ya tunatar da al'umma da abinda zai wakana a wannan rana ta juma'a dan sai akwai ruwa ta bada ya ce ita kiyama za ta tashi a ranar juma'a a cikin juma'a aka halicci adam a ciki aka busa mai rai a ciki aka dauna sarko shi duka wannan shiga aljanna duk juma'a ce aka yi yace kuma a ranar juma'a za a tada kiyama yace shi ta annabi ta ranar juma'a ta zubban da mutum da ajani duk halitta suna tada hankalin su dabbobi sauran suna tada sai ka aje juma'a ta karshe banda mutum ne kada ya buga aka ba wurin shi ya ce kama kana ya ƙara'u fil majami'in izam kal'ayat wal juma'a da suratu qaf وقت ربت الساعة بسبير المكة الأعلى تشتل الغاشيات شيء كمان دي كارانتا ودون ببن تارو masu girma misali idi ko juma'a kisa na bije karanta surata qaf ko ka tabbata sa'a ko suratul ala ko gashiya dan a cikin wannan surori da aka ambato yake zan karantawa akwai lamarin kiyama akwai tashin tashin kiyama akwai tashi akwai hisabi sauransu kisa na bije karanta wannan surori a manyan manyan mahada ta juma'a ko idi sai alqira'atu fi zuhur maganar abin da ake karantawa a sallar azuhur ya ce wa amma zuhuru fakani tilu ƙira'atiya a hayanan hata ƙala abu sa'id kanata salatu zuhuru tuƙam fa ya zahabu zahabi ilar baƙi fa ya ƙaji hajjatahu sun ma ya ati a halahu fa ya tawadda wa yi durkin nabi sallar sallar sarraka a tilula min ma ya tsiruwa rawa musulun ya ce ita sallar a zuhur fakani tsiru ƙira'ati a yanar yana tsawaita karatun da wani lokaci wani lokaci yakan tsawaita karatunta yadda yake tsawaita ta hatta kala abu sulman abu da kudiri yake cewa kanat salatu zuru tuqama za a tada sallar azhur a iqama kenan an tada iqama fa yadhhabu zahabu ila al-baqi mai tahiya zai ta baqi da sadda makwantan madina yau zai ta baƙi a wajen makwantai ba ya gadi hata da je biya bukata a wajen makwantai ba kamar ta bayan gari ya je biya bukata sun ma ya ati alau ya zo gida fa ya tawadda ya arwalla a gida amma wuzu ka nemi sallallahu alaihi wasallam sarka ba sai sai saba annabi araka a gurgu bayan ta da kama kata kan ta tukam kan ta zuru tukam za a ta da kama ta azurci ta kwan bayan ka an shirya an tare kama ka dashi ka je da gaugawa ka je kama ruwa ka zo gida ka yi arwalla amma su ta sai sama annabi sallama a raka'a ta hurku yace min ma yutilwa dan tsawaitawa da yake mata za a yi wannan dogon aikin sai ka hanka je ka dawo mara daga abun an kare sallai kayan ka je ka dawo tabbas da za ka samu sallah ka sai ba ba magana baraka a warko ba to duk wannan me yake cewa karantarwa ce halicci an an yi ba a zargin wanda yayi balle wata ran halin karantarwa inda wasu za su aibanta an aka abin duk da an san annabi kuma ya karanta da kai aiki da mamunka sahi ne yara ne kuma da yadda aka saba amma mu a nan mahiyar matsalar mu an taso sallah raka'a uku minti uku an kare in ta yawa hudu wannan mai nutsuwa ne mai nutsuwa ne zama sallah zuwa minti hudu a gargajiya haka aka taso wallahi mai nutsuwa zama karka hudu minti hudu to kai yanzu ta daga aka yi minti ishirin kaga akwai dole a dole a gashi dole mutane su ga matsalar ka ba dan su ka tsakaya da minti goma takwas ina ga wata Allah ya ga malam Shu'aib Ladan na maradi ya zo nan wani wa'azi da ya zo nan muna muna majema ne yake cewa shi iya ga sallah dai mai raka'a hudu duk gaggawaka kasa kasa kasa minti takwas kasa kasa minti takwas don sallah ya aikace ci ku diba gwani dai sallah ce daga jirin surori ce a samu nutsuwa da ya ce karancin abu ka ce sallah raka hudu ta kasa minti takwas shi ne ce karancin abu a aikace dai shi ya kama Allah ka yi to ana minti uku hudu ka zo kayi ka zo ishirin ka zo ka samu matsala kaga takwas kin zuwa goma dai kaga dai ba matsala dai dan ha asaba kuma akwai kamar da annabi annabi kace ayi aiki da me yake cewa da mamun ka sauran su tsayawa kai matashi ne da kanyenka da tija a bayan kaga an ce ga jasu da yawa ya samu matsala na ta mata rana sallah a majema wani latije ina koya na ma koyi na gibewa da koyi sallah ta tsawo akwai nan shekara talatin ba ne ba a suka ce ma yin yanzu ka ce yin zama wani yawa wallah gibi wani gudun tsaye wata yawa ne daga nan ne da rakin akwai matsala kenan yana kai za ka iya balle kai mu limamin kan akayyanka to gidi ba in bayan ka sun yaga sun yaba sha na biyu ce limamin kai aiki limamin ka a takaice dai nan da ya kanta da wa'annan zama annabi yakan tsawaita sallah ta azuhar wani lokaci ya ce hayana wa kana yaqra'u fiha taratan bi qadar alif lam mim tanzil asadala kenan wa taratan sabisa min rabbikal a'la wani lokaci wal layli idha yaghsha wa taratan wasama zatil buruj wasama wasama wa tariq don iyayi kenan babu laihi ko abu sai alqira'atu fil asr sai kuma karatu a sallar la'asar ita wa amma la'asar fa'alar nisir min ƙada talata zuhur iza talat ita a zuhur la'asar ana karanta rabin karatun a zuhur in ta yi tsawo wa bi ƙadar ya iza asarar yakan karanta kuma daidai karatun azur al'asar inda azur ke bata tsawo ba magana kenan in azur ya ja ta da yawa karatun al'asar rabin na azur yake to wani lokaci yakan yi karatun azur al'asar kin daidai karatun da ya azur ya yi shi al'asar inda ya gajar ta azur kin gani magana ko shine za kasarat فعلى النسب من قراءة لا تزول إذا قالت كما بقدرها إذا قصرت سي القراءة في المغرب قراءة أسلم مغربة وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف أمن اليوم مغربة يكتا إتما كرنتر أنبا كراتنتا سابان أبن أكي أيوم shi domin ai lokaci kun dole kullum tukun gajera ce ita fa innahu salamaratu bil a'raf to bil a'raf dare daga baka tana cikin doka ba tsawon ma tsawon ma gaba ɗaya ma a'raf kana ta wata abu garba a'raf ya raba karanta arzala ba a'raf maratan bitur maratan bil mursalat فقال أبو عمر بن عبد بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام صاد أعرف كنا وأنه قرأ فيها بصافات وأنه قرأ فيها بحاميم صوت الدخان وأنه قرأ فيها بسبي سمر أبرك الأعلى وأنه قرأ فيها بوتين والزيتون وأنه قرأ فيها بالمعوذتين duk kaga mun ba matsala ai wannan ai wannan babu wannan abu matsala wanda ya saki kun ya ga dauka ya kai wanda ka iya kwana wa annahu qara'a fiha bil mursalat وأنه كان يقرأ فيها بكثار مفصل كما ججر مفصل كان صوت الإنسان بن يكرشي وقال إيتا وهي كلها آثار سحاح توانا نعم كنا ابن ابن عبد البر نجي تمغانا دك وانا آثار كن na annabi ya karanta wannan surori a wa'annan salloli duka asar ne ingantattu ko ne ya tabbata kuma mashahura kuma sun shahara an san da su inta kalam ibn al-barak magana shi ta nan sai yake cewa wa amma mudawamatu fiha ala qisal mufassar da'iman amma cewa kullun gajerun surorin fasar za a yi wannan fa fi'il marwan ibn al-hakam cikin shugabannin musulmi umara al-mu'mini wanda da bai cikin wanda ake koyi da su cikin su shi bai cikin talibobi suke da tun sarakuna na musulunci gurin shine ya kafa ko saba ko sunnanta kurin a magariba dole a yi ƙananan surori sanin fasal wali haza dalilin ganin marwan bin hakam ne ya fara yin hakan shi yasa ankara alaihi zaid bin sabit ya mai inkarin wannan abu da kamata ba dan shi ba sabi bane ba bane kurin yace wa qal wa qala malik wa qal qal malik ne ko أه؟ وقال ما لك تقرأ في المغرب بكثير مفصل هكا abin da kenan zai da ke magana yace me yasa kake karanta gajerun surorin mufassal kenan nan magana zabin sabita ce yamma marwar bin haka me yasa malaka ma me yake sa ka karanta kullum kana mufassal alhali yace wa qadar atul zama ya qara'u fil maghrib tula tulayn na ga ya karanta mai tsawon masu tsawo guda biyu arab arafta dana ga da wannan wannan ce ake ta Yunus ce ya karanta wannan wannan surorin mun yi tsawon surori guda biyu na alqur'ani ya karanta su araf ya karanta ta araf kuma kai kullun kai ga jara kenan shi yasa kenan me yasa kullun ga jara ya gaji da sura an karanta araf ma wace wasu hadisin sahi rahu ahlus sunan wa zakara an-nasa'i an aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada fi al-maghrib bi surat al-a'raf faraqaha fi rak'atayn yayi ta faraka fi rak'atayn yayi ta raka'a biyu kenan karanta ta araf kin da aka yakanta a magriba biyu rabata yace fal muhafazatu fiha ala al ayati wa sura min kanan fasal ila fasuna kullun a ce za a karanta za a yi magariba ita ko a karanta aya daya ko kullun sura guda ta mufassal yin haka ya saba sunna domin fil marwan bin hakam ne marwan bin hakam shine ya fara wannan abu kamar da ake magana ta medo kiran sallah na juma'a a aka medo wancan na sama kasa akan wani abin tsarin shi an shi duk shine fara shi a mai do kiran sallah ranar juma'a kiran sallah biyu a yi kiran sallah daidai zawal kuma ilimin ya zo a yi duk shine cikin abin da ya shi ne suka ce ayi wannan azanin sani wannan hadasa wa banu umayya mai risala da yake cewa amma azanin sani hadasa banu umayya su wai suka gabata azanin sani su doka kama a ran juma'a kiran sallah na biyu shine banu umayya suka fara shi a daular ta banu umayya mara banu kan iya cikin su na farkon su ma kenan abin da suke ne azanin sani fita shari kiran sallah na biyu a wajen shar'antawa ba na biyu ba a wajen domin na biyu a sunna shi ne tafata a sunna na biyu wanda ake liman ya zo shi ne tafata a sunna iya ne na biyu mai misali ce a zanen sani iya ne kiran sallah na biyu da aka shar'anta daga baya don daga baya shi suka shi kuma barabu na kan bai cikin wanda ake koyi da su bai cikin wanda za a ce musulmi ya koyi da su shi ma dan biyu ne kenan kamar wannan bid'a ce sabuwa yi shi sa suke kare bai cikin wanda za su kawo abu a addini a yi koyi da su in bai cikin kulufa sarki na cikin daga cikin sarakuna shi ne ke nan sannan ta kullum a yi ƙasa da mafasalaki sai alƙaratu fil isha shi nan ka iya magana almuha kullum ma ke nan an dama samun kowace ya ya dogo ya gajera ko alƙaratu fil isha ita kuma sallar ishawa me abin da ake karantawa a cikinta ita wa amma isha wal akhirah فقرأ فيها بالتين والزيتون ووقت لمعاذ فيها والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشاها وناهوها وأنكر عليه قراءته فيها البقرة بعد ما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فعادها لهم بعد ما مدى من الليل ما شاء الله فقرأ البقرة ولهذا قال له أفتان أنت يا معاذ نعم آه فتعلق أن قريب هذا الكلام ولم يلتفت إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها آه أنا أبن ديك مغانا إيشاء إيشاء النبي يا كارنتا تين يا كارنتا آه شمس وضحاها سبسة من ربك الأعلى حق صوت الليل تو أنا وين وانا بيان دي annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya waka na shi jika anan mu'az bin jabal man karanta ruwa anan cin sifar sallah yayi iya zawa masallacin madina na annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallar isha ta da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai an kare a ungosu kuma shine limami kusan kusan azumin jabal iya daga cikin qur'a kuma su rubuta wahayi da annabi ma sheda nisan qur'ani gangari ya dauka daga hannunsu to suna faɗan shi ne in ya ci angosu shi ne limamin angosu to in ya zo nan dare yake sai ya koma angosu kuma duk annabi da mun iyajen mahi annabi iyajen sallar isha iyajen ta kenan in je angosu ya musu limanci to wata ran wani yaro matashi ya je mu'az iya sallah ya karanta bakara a sallar isha yaro abin ya mai tsawo sai ja da baya ya yi da sallar shi kadai ya wara kuma ce ta shi ana kare sallah kasan mutane kuna akwai yan kada bauru iya tahiya ana kare sallah kace mu'az kaga wani ana sallah ya cire yaji ta shi ta shi ana sallah ya cire ta shi ma da tafi yaro munafiki na wuce a sallah kashe zaka tayi ka munafiki ko munafiki kuma aka ji aga yara mu azace kai munafiki ne kaga ce ku mutane kullu ga mutane mutane kullu ga su aka ji aga mu yara mu azace kai munafiki ne yanzu yaro wani abin ya ce ba ta ya tara mai hankali shine da sai ya sabko ya zo su annabi sallallahu ya rasulullahi ya zo shi ma ma'azi ya zo A- aka kwatse a can ya ce ya rasulullahi shi ma'azi kai kara shi ma ya ce wani ana sallah ya cire ya tafi shi me aka yi kai yaro me yasa ka cire ka tafi ka kana mutum me dalilin ka ya ce ya rasulullah mu'az yana zawwa wajen ka yi sallah a wajen ka sallar isha ya je ta ungo mai mana sallah to ya ja dogo sallah bakara shi ne na cire ne sallah ta nan tahiyata wannan ne anasalama ya juyo mu'az ya ce mu'az a fatanan an ya mu'az za ka fitinin mutane ne ka sa mutane irin wani aikin kamar annabi ya zargi mu'az da jan dogo sallah kaga ana annabi sai mai ishara ta wasu surori suratul tin shamsi suratul a'la da suratul layl da wannan kan da sama kan da suratul layl ma ga suratul a'la ga wannan kan da sama kaga annabi bai ishara ba kan dogo gaje musu gajeren surori musu bai ishara da karanta sama kuma sallar isha ne to anan annabi ya ce yaro to kai yaro da kai ta kan kai me kai ta kace da kai ka ya ce ya rasulallah ni da na cire wurin na karanta fatiha na roƙi Allah aljanna na nemi tsaye da gidan wuta ya ce ya rasulallah idan ina ban ka sallah ko na ban ma'azu ina ji kuna wani gunguni dandana kuna wani gunguni ba sa abu da kuri ba ya suna wani abu a cikin da bisan mu suke jabe bisa bayyanawa ina jin dandana kin kai da ma'azu dai da mu sallah kuna wani gunguni ba san fice ba yana bace yaro haulaha nudandi mu ma dai anan tsakanin aljanna da ne matsayi gudan mu anan da ta mulki eh anan shi albanin mawalla cikin sifa sallah sai ka wannan asarkin na mu'az da hujjar halitta yin sallah da fatiha ta kitaba kadai ba wata ruwa da makaranta ta abu da ta tanda sai wuce ko ta abu ta magana wanda kan da fatiha ta yi ko bai ko wani ƙara ƙara lada da ko to kuma albani ya kawo hujja da wancan din ta ta mu'az dan wannan yaro annabi tambaye shi kai me kai ce ko ina karanta fata ta kitab ita kadai ta karanta kuma annabi bai ce mishi ba kai ka ka sura kun bai fada ba shine kenan annabi ya tabbatar me karanta fatiha kadai sallar shi tayi ba magana kabili kun gane magana shine albani ya kawo babawan jawazir halitta gajar ta sallah a ta karanta fatiha sallah tayi da annabi mai faɗa ba abu ga abin da wannan shine abin da to shine anan da yace wa ankara alayya kina annabi ne ma mu'az inkari qira'atu fiha bil baqara karanta baqara sallar isha ba da ma sallama bayan sallar sallama masallaci kuma sun mazhaba ila bani amr bin auf can gos kenan yaje sai musu fa'ada lahum ba da ma madamin Allah ba sha Allah can da man dare yayi kuma yaje musalla wannan iya daga cikin hujja da ake kawowa masu ganin kamar fiƙin malikiya tana ga bai halitta a yi jami'in sallah saɓanin sallah liman tashi daban taka daban ko ko ba a sallah mai falla da nafila don hujja ce ta halitta saɓanin sallah liman da tamamu sallah ta yi kuma hujja ce mai farilla abin mai nafila kaga ma'azi bin jabal shi ya farilla shi kala annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyu nafila ce ki annabi ya tabbatar mai da abin da yake kun gane nafila ce a wajen shi kuma shi wannan su ɗaya ungosu kaga a wurin su farilla ce suke a gane kenan babu wani matsala mai farilla da ibi nafila kuma ba wani don sallah ta saba kai a zaune la'asar ina ibonka da diya kai kana la'asar ni ina azawar in da niyya ta ta azuhur ne kai kun gana ne la'asar katalaka kullum ala sunnati kowa ka ara cewa suna kowa ya kasu mishi wannan shine dalilan da ake kawa wannan kasan ma suna cin gaba da ta mamu yana iya koma dima a wannan lokaci haka da ko asar daban da wannan da suka ce to anan madam laila masha Allah zai je sake mun sallah bayan dare ya tsu ya tsula abin da Allah ya so ne dare yayi wa qara al baqara kanta baqara wa li hadha qala anan liman ba su sallar doguwa kuka sama mun shi cikin halin kumci kuda a takaici sai alqira'atu fil juma'a abinda ake karantawa a sallar juma'a yace wa amma al juma'a amma ita juma'a fa kana yaqra'u fi daga da tun imam gaji suke da mutane kaga fada ya karanta sura al-ala da gashi Allah fada suke sun gama gaba gaba su ga maka wata tsawo sallai ina an ka karanta kaf ko karanta wannan ga wannan sauran rafi ko da sauransu yace kuma dukan su cika suke wa amma al-iqtisaru ala qira'ati awakhir suratayn min ya ayyuhalladhina amanu ila akhirha ta kenan ta sutra juma'a zaru da satan min jawab masala zikrillah kenan kenan karanta karshen surorin guda biyu karshen suratul a'la da karshen gasiyat akan ta aya ko ta aya ta karshe wannan falam yaf'alu qad annabi taba haka nan ba ta karanta aya ta karshe suratul a'la da ta karshe suratul juma'a annabi haka ba kuma bayan bai yi ba ko mukhalifin li hadihi alladhi kana yahfazu alai yahfazu alai kuma kana yahfazu alai ya saba ma karantar washi wanda annabi yake yawan yi bai cikin karanta aya ɗaya tana tana da kan sautar gashi gaba daya sautar aya gaba daya amma karanta aya ta ƙarshen wannan ta ƙarshen wannan wannan bai cikin karantar wajen gaskiya sai alqira'atu fil idain abinda ake karantawa a idi na layya da azumi ko azumi da layya idi yace wa amma alqira'atu fil a'yad amma karatu a cikin idin duka duk da idin biyu ne ka aya duka idin shi ne haka yi musu ina musulunci idi biyu ne layya da azumi su ne abin da aka na ce mutanen madina na same kuna da idi rana guda biyu ta idin Allah canza muku da wasu kwanakin suka yi su shine idul adha da idul fitr eh idul fitr da su biyu ne a musulunci an kace idi yace fataratan wani lokaci ya ƙarar sota ƙaf a cikin wakatar bata sa'a kamilatain kenan a ta farko sota ƙaf ta biyu wakatar bata sa'a kuma kamilatain a ciki wataratan sota sabbi sai mara bakar ala wal gashiyat wani lokaci sota ala ya gashiyat wa hada huwa al-hadi alladhi samarra alayhi ila an laqiya Allah azza wa jalla lam yusahhu shay yace wannan karanta wannan surori a wannan salloli guda biyu ita ce karantarwar shi har ya gamu da Allah ya girma da buwaya lamin saho shi ba abin da ya shahi wannan sunna tashi ta kan sutul ala da gashiya da irtar sa ko sutul qaf irin shi wali hada akhadha bihi khulafa'ur rashidun min ba'di shi yasa khulafa'ur rashidin su ma haka suka ci gaba da karanta wannan surori a bayan shi فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس أبو بكر وترى يا كلام سورة سورة البقرة أصبع كنت بقرة إيه سلم تياك أنا تهودو تنفرك وأنا تي بقرة كما سلم تي دي دي كسون هودو ورانا صلى أصبع فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين yace suka ce halifa ana fasaltaka an ta kusa hudowa ka ja ta diwa kenan an ta kusa hudowa yace ai ko ta hudo bata same mu ba cikin gafala muna ibada ta ta hudo ta same mu kaza akwai magana annabi ya cewa wanda ya samu raka'a daya kayan ta bullo kayan ta fada ko bullawa ai ya samu sallah ko suna samu raka'a daya a cikin kayan ta kayan ta bullo ko ta bullo ai an riga tsira an samu raka'a daya an samu sallah zai ce ko ta hudo bata same mu ba cikin gafala wa kana umar radiyallahu anhu ya qara'u fiha bi surati yusuf surati an-nahl wa surati hud wa bani isra'il wani hawa min suwar ya ce walaukan da tsawiluhu mansukan lam ya haf ala khulufa'in rashidin wadda lau alayhi maqadun ya ce wannan umar iya karantawa a sallar asuba iya kan suratul nahl suratul hud suratul bani isra'il iya kan don surori masu tsawo inda har tsawaita karatu a nan sallallahu an shaye ba a yi da wannan da da bai bai gare su sai ka haka nan ke kenan ba wani magana annabi iya yi kurin ba ba haramci yace wa ammal hadith allazi rawahu muslim fi sahihi an jabir ibn samura anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil fajr yaqaf alquran almajid wa kana salatuhu ba'da takhfifan fal murad bi qawli ba'd ay ba'da alfajr أي أنه كان يطيل صلاة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا والدل على ذلك قول أم الفضل قد سمعت الأمات كتي أبن ديك تيانا حديث دوسك يكاوى أن مسلم يروتو تكيم سهيكيش حديث جابر بن سمرة إذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر صلى الله عليه وسلم كان تقافل القرآن المجيد تقرأ القرآن المجيد ya ce wa kasa latu ba da takafifan bayan haka tonin bayan haka wani sai suka ce da ke na ya karanta kaf a sallar asuba tun daga shi bayan wannan sallar shi kullum iya ragewa ba ta kai kaf ke ya ce magana manuwar wannan magana ba tana nihin ba daga wannan sallar da yi a'a suna nihin bayan sallar asuba sauran salloli yana gajarta su ba sa kai tsawon ta gaba ta misali a zahar la'asar isha kenan iya tsawata asuba sama da sauran salloli magana kenan ba ana nemi daga nan ya karanta kaf shikenan bayan kaf tun daga tun daga nan sallar shi kenan kasar kaf ce tashatawa ce yake ba haka ba nan malaman suke ba wannan magana ko da kuma su kawo magana ta jabir sai annabi kenan sallar shi ya taɓa yan kaf tun da kaf kullun bayan kenan ba ta kai kaf to nan ba haka manuhun magana iya ne bayan sallar asuba sauran salloli yana gajarta su akan sallah ta asuba shine ma'anar maganar ta hadisin Jabir bin Abdullah ina ganin kamata mu tsaya sai mu tashi maganar Ummul Fadl insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته